اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والتعظيم بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ya yi addu'a ta yi cikin dare kuma asirce yana ganawa da Allah ko don saboda kada waɗanda yake gudu su ji shi ko kuma don saboda kada a yi mishi dariya ko kuma da ka ɗauki wani mugun mataki game da shi da kuma imanin cewa Allah da yake roƙo yana jin shi to ga abin da ya ce cikin addu'a ta yi ƙala ya ce rabbi ya ubangiji inini wa hana al'azumu minni kashina yayi rauni zakara annahu harima wa annahu da'ufa hatta wa hana al'azumu jami'uhu ya ambata cewa shi ya tsufa yayi rauni har dukkan kashi ne baki daya yayi rauni lam yaqul wa hana al'izamu bai ce dukkan ƙasa ne sun yi rauni ba khawfan min al-kadhib dan tsoron kada ya ƙarya lian al-insana dan mutu walau harima koda ya tsufa ya rududdige tabqa ba'du izamihi qawiyatan ghayra wahina sashen wani abu na gabbai ne zai su wanzu da ƙarhin su ba su da rauni to in yace duka ƙasa kaga ya ƙarya wakila an ce innahu shi da cewa wa hadal azmu minni shakamin su kutsa da rasi ya kai kukan faduwa haƙorin shi da duka ala kulli hal cewa ya ce koma dai menene al'insanu za balaga hadal mablaga min sinni idan mutum ya kai wannan matsayi na shekaru ya kunu wahanun fi ba'd izabihi za a samu rauni a sashen gaban shi ko da ba duka ba kan tishari isti'alin na walau lam yakun fi kulliha ko da rauni bai zama cikin dukkan gaban shi ba wajta ala ra'asu shayban kaina ya huru da hurhura in tashara shebu fi sha'rihi hurhura ta wato cikin gashin kai ne kan tishari ishti'alin nar fil hadabi kamar watsuwar huruwar wuta a cikin ice an kunna ta walam akun shaqiyan ban taɓa zamowa taɓaɓɓe ba bi du'a'ika da addu'a ta gare ka ai bi du'a'i iyaka Allah tun da nake da kai ka saba bani baka saba taɓar da ni ba fi ma maza cikin abin da ya shuɗe wannan wani ladabi ne na addu'a cewa Allah tun sanda nake kai ka biyan bukatata tun ba ni har aka haihe ni cikin rauni sun da ban yamma kaina komi Allah kana ta taimako na da don roƙe ka Allah ka bani to wanda ya ba ka sanda kana cikin halin ni'yasu to bayan yanzu ka shiga cikin halin ƙarfi da wadata da komi ga zahiri bai hana maka ba to yanzu bayan ka tsoho ka kai halin kakanika yi to ba a tsammanin kuma shi hana maka da haka tawassuli ne yake da cewa Allah da ka saba yi man da ka saba bani to Allah ko zuma ina fatan ka ansa addu'a ta ka ba da biyan bukata mahadul du'a'ihi ya yi shi hida ga addu'a ta yi bi annahu cewa shi dula hayati tsawon rayuwa ta yi ma talaba min Allah shay'an illa wa dahu ma talaba bai taba neman wani abu ga Allah ba face Allah ya bashi abun nan da ya nema wala yusahsan ba da kyawu yanzu an yi khayyibahu ba a ganin kyawun yanzu Allah ya tabar da shi wa huwa fi alhalal lati sara ahwaja ila istijabatihi min kulli zamanin mada baya ba a ganin kyawun cewa yanzu Allah zai tabar da shi kyansa addu'a ta alhali yana cikin wannan hali na rauni wanda yake ya yi bukata a karɓa addu'a ta yanzu bisa ga dukkan zamanin da ya shuɗe ha shahu tabaraka wa ta'ala ya nisanci Allah tabaraka wa ta'ala an yi awwe da abdahu min sigarihi wa waƙata kuwatihi ala annahu la ya ɗalubu min hushe illa wa ɗahu hata yi za wa hana wa shaba wa ajiza ko wa ajaza wan qada raja'uhu wa sara ahwaja ila khaliqihi min kulli waqtin madha fa yukhayyibu amalahu hashahu min zalika Allah ya hi karfi ya nisanta gare ya saba ba bawa ne tun da ƙurciya tai tun da ƙarfin shi ya saba mai cewa ba zai taɓa roƙon shi wani abu face sai ya ba shi abun nan haka yake mishi sai yanzu bayan ya yi rauni ya yi hurhura ya gajiya zaton shi da fata ta ga komi ta yanke sai ga Allah ya zama mafi buƙatuwa zuwa ga mahalicin shi Allah fiye da kowane lokaci kuma a ce yanzu ne Allah zai tabar da shi Allah ya fi ƙarfin yi haka lihaza saboda sanin haka dai tawassala ya tawassuli bi karamin lahi lahu fi mamada da karamcin da Allah ya saba yi mai lokacin da ya shuɗe ja a sa'ilun wani maroƙi ya zo ila malikin zuwa ga wani sarki ƙala lahu sai ce masarki a ɗalubin minka hajatan ina neman wata bukata gare ka wa ana allazi fa'alta li kaza wa kaza wa kaza wa kaza ranka ya dade ni ne wanda kai ma alkhairi iri kaza da alkhairi iri kaza da alkhairi iri kaza kala sai sarki ya ce ho dan da dubara tawassala bina ilaina yayi tawassuli da mu zuwa gare mu dan haka mun an samu shi fasa'adahu fi talabihi sai ya taimake shi cikin abin da yake nema wa zakariya haka za shi ma zakariya haka ne tawassala ya yi tawassuli bi annallah awwadahu ala an ya taqabbala minhu Allah ya saba mai ya karɓi mashi dukkan addu'a tai wa yastajiba minhu ya karɓa mashi addu'a addu'a tai fi kulli ma maza cikin dukkan abin da ya shuɗe min umri daga rayuwa tai wali yau mai yarju yau yana ƙauna yana fata Allah ya rja kha'ibar kada a mai da shi yana taɓaɓɓe a mai alkhairi yadda aka saba to dama shi na daga ladabin ɗariƙa husnu zanni billah asiqatu billah at-tawakkul ala Allah duk da cewa kowanne ya kasu kashi uku amma da husnu zanni billahi cewa ba ka Allah yake kun ba kai kasa shi ba ba wanda ya matsa mai haka ɗai ya ga dama ya yi ka kuma ya tattali dukkan arzikinka kuma banda arzikin nan na aje daga yanzu har abada abada babu abin da Allah ka bukata ya sake yanka ma ko ya sake baka duk abin da zai maka daga yanzu har abada abada ya gama shi tun ba a busa maka rai ba tare da haka kuma ne ka ce Allah ba ni kaza ya baka Allah ya man kaza ya ma Allah ka tsare ni ban son kaza ya ce ba ai ya kare ka to inda bai da abun da zai maka yanzu to ai kashe ka zai yi to tun da ya baka da rai kun bai bari kan riƙe wani ba to kai mai kyakkyawan zato wanda duk ya saba yi ma babu wani abun da ya faru to insha Allah ga zatonka zai yi maka to in ka nemi Allah zaton ba zai biya bukata ka ba ko ba zai maka ba ko ba zai rufa maka asiri ba to ka zama mai mummunan zato ga Allah to shi kyakkyawan zaton nan iri uku ne akwai na amawa akwai na khasa akwai na khasatul khasati haka nan asiqatu billah ka amince da Allah cewa ba yadda za a yi Allah ya tozartar da kai ko Allah shi watsar da kai to ka te gawa ko milaihinka idan har Allah zai bari ka je wurin wani to ai Allah ya gwada kamar kenan bai iyawa da kai da haka shi Allah aikin shi ne ya azama kai ne ba zai bari ka buƙaci wani abu ga wani ba kuma ba zai bari wani ya maka wani unhwani ba konan sarakunan duniya an ce sarki bai yadda bawan shi ya gane cewa Allah ka arzitawa duk sarkin da ya bari hadimai ne hadawa ne da bayi sun ka gane Allah ka arzitawa za su bashi su koma wurin Allah da haka duk bukatunsu sarki shi zai yi ko ba daɗi don kar su gane Allah ka bayawa su ta baturai to shi Allah ba mai yi sai shi to Allah ba zai baka ba haka bukaci wani abu ga wani don ba ma wanda addaba wanda an matabbacin samuwa sai Allah to ka amince ma Allah kan haka nan duk bukatar ka ta tsaya ga Allah kada ka dunga waiwaye waiwaye wato sai ka zama kamar na ba sarkin Kano an ce an zo ana rabon haci an taru to sai wani ya zo yadda mai mai bayawa don girman Allah ka taimake ni iyali ke gare ni bana da abinci don girman Allah ka taimake ne hita iska ne yamma sai wani ce kai ce mai don girman sarkin Kano sai ya ce don sarkin Kano ka taimaka ya ce oho ainihin ba a kewaye kewaye ba a biye biye ku ba shi buhu ɗaya aka ba shi buhu gaba ɗaya ba ko kwanoni ba to shi biye biye kame kame kenan don Allah don annabi ya ce ainihin gidan ba a kame kame ba a biye biye ka zo direct zuwa ga bukata ka ce sarkin Kano aje a baka buhu daya to shine as-siqatu ka amince ma Allah kada ka donga biye biye cikin bukatunka a'a ka ta san ma Allah kai tsaye shine as-siqatu billah amma an ka tsaya biye biye da kame kame sai a baka da kame kamenka Allah zai baka in ka rika wani Allah har sai ka gane bai da unhwani gare ka Allah daya da unhwani sannan sai Allah biya bukatarka sannan kuma na uku shine at-tawakkul ala Allah dogara ga Allah kusan duk abu guda ne amma da suna da bambanci kuma in kasa uku uku su uku tara kenan shine ladabin ɗarika to shine annabi zakariya yake ce ba Allah Allah ka saba yi man baka saba taɓar da ni ba da haka yanzu ma na tabbata za ka yi mani ba za ka taɓar da ni ba wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat timrati aqiran فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا دليل الدعاء الله وإني ني خفت الموالي ناجي tsoron masu jibintar lamarina bayan na rasu min wara'i bayan rasuwata alladhina yaluna ni waɗanda ke bi na da jibintar lamarina fi nasabi a wajen nasaba hum abna wa ammihi ya'yan ammin shi ne ai ba da mautihi bayan mutuwa ta to na ji tsoron an yi zayya uddina su tozartar da addini irin yadda na ga halinsu to in na rasu za su bari addini ya tozarta la'annahum min shirari bani isra'il saboda su suna cikin ashararan banu isra'ila labudda an yi baddalu dina ba makawa dole su canza addinin nan wayo gayi ruhu su jirkita shi ra'a zalika ya ga wannan min amalihim daga ayyukansu wato take-takensu fahim min fiskihim wa sharrihim annahum in baku wala warisa lahu gairuhum sayubaddiluna ad-dina wa yudayyi'unahu yace abin da ya fahimta daga fasikanci su da sharri su idan suka wanzu bai da magadi sai su lalle za su canza addini su tozartar da addini shi kuma abin da yake gudu kenan amma Allah ba shi ɗa na ƙwarai jini shi to zai jibinci labarin addini bayan shi to Allah gaya da magada na suke cikin dangi wa kana timrati aqiran kun ba ta ta ta zamo juya la talidu ba ta haihuwa kaga bai ce aqira ba aqiran fa habli min ladunka waliyan Allah ka bani magadi min indika na daga wurinka ka bani shi ya zamo waliyan to majibincin lamari amma kuma wanda yake zaɓaɓɓe wurinka wanda ba shi da kowa sai kai shi ne ya ce waliyan za a ga addu'a ta yi tasiri ba yadda ya zata ba can ƙarshe an kan ba shi ɗa amma sai aka ba shi ɗa waliyi shi ko waliyi bai ɗeba kewa da kowa sai da Allah ba ruwan shi da kowa sai Allah to da ka sai zama ga ɗaka ya girma shiryayye to amma kun bai damu da zo ya ɗebe mashi kewa ba saboda shi ta Allah ya kai ba ta wannan mahaifin nashi yake yi ba shehu ga bayani ne ya ce da kawai ce a ba shi ɗa ko da na ƙwarai to shi kenan zai samu mai ɗebe mashi kewa to amma tun da ya ce milladunka waliya fa habli waliyan milladunka to Allah ya bashi waliyi na musamman daga Allah subhanahu wataala haza huwa alladhi kana yumahidu lahu to wannan cewa habli milidunka waliyan din nan ya risuni zuwa ƙarshe shine shihidar da yake yi habli ya maulaya ya ubangiji na ka bani kyauta min ladunka daga wurinka ai min indika waliyan ka bani da kaga bai ce ka bani da daga wurinka ba sai ce a ka bani daga wurinka shine da saboda ladabi Allah gani da yana nan ga Allah ba magana da ba ce ka bani ibnan da ya risuni da zai gade ni ayyata walla amrad dini ba'di wanda zai ji bishlabara addini bayana shine ya risuni ya gaje ni ba dukiya ba addini wa ya risu kuma ya gadi al'ilma wa nubuwata ilimi da annabta min ali yaqub daga kakana shine iyalin kakana yaqub waje alhu rabbi ya ubangiji in ka ba da dan nan kuma ka sanya shi zama radiyan ay mardiyan indaka yardajje wurinka ra al'adaba ya kiyaye ladabi fi du'a'ihi cikin addu'a ta dalaba min Allah an yahaba lahu walada ya nema daga Allah Allah ya ba shi ɗa wa ƙaula an yi zikirar walada kahin ya ambaci ɗa zakara hadaratar lahi tabaraka wa ta'ala sai ya fara durƙusawa ya ambaci halar Allah tabaraka wa ta'ala habli min ladunka waliyan ka bani magadi ɗa magaji sai ya ce ka bani da gare ka su kalmomin ƙur'ani ba a iya canza ko da harafi guda ko ba a canza wurin koda kalma guda don tsarin da karmomin da haruffan kowane da manufa aka yi shi don ya taimaka wurin bayar da ma'anar nan cewa habli waliyan min ladunka ga larabci kana ya cewa haka nan habli waliyan min ladunka ka ba ni ɗana da gare ka to amma ba a yi ladabi ba mutum ya gwada bukata ce kawai adda muhimmanci kaga shi yasa za a ka in ka zo wurin bukata sai ka ta 'yan salailai ka ɗan fara maganganu masu daɗi kana lallashin zuciyar wanda kake roƙo gare shi sannan ka ce ga buƙatarka amma da zuwa kawai kace kai ran kaɗe ban kaza sai ce ban baka shikenan to amma kamin ka ce ban kaza sai ai ran ka daɗe kun saba taimako kuna kaza da kaza wallahi lokaci ya yi zafi an yi tsanani tun jiya har zuwa wallahi gida na ba wanda ya ci abinci hakan nan mai gayar suna ta kukan yunwa dan kaɗe maha gaciwa yan bayan ko da ka taimako ba yanzu aka tasan ba da haka don Allah a ɗan taimake da abin da za mu ci kamin ka gaba ya gane inda kan nufa kuma tausanka ya kama zuciyar sai ya sa a baka abu muhimmi amma ka zo kawai kai wani ban ka zana ce aje ka bani ban bayarwa to irin shi ne wannan ce ka bani milladunka da gare ka ya Allah shi ko Allah bai bukata komi amma in akwai bukata mai so kawai Allah ka bukata ya faɗi a bashi ka bani min ladunka waliyan lam yaqul waliyan min ladunka bai ce ka bani da da gare ka ba alwaladu alladhi huwa matlabuhu akharahu ta'adduban ma khaliqihi dan da yake shine abun bukata te shine abun nema ne kaga ya jinkirta shi saboda ladabi tare da Allah mahalicci ne wali hadha tajaba Allah du'aahu dan haka Allah karba addu'a ta wa dahu waladan ya bashi da dan ko fauka ma kana yarju fiye da abin da yake kaunai ya samu shi yasa aka ce za ka yi addu'a ka fara yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gama addu'a kuma ka ruhe da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wadanci ne sai Allah ya karbi salati yanke na farko da na karshe ce tunda ya san darajar masoyina to ku hada har da tsakiya sai a biya bukatarka وهذه الوراثة بالعلم والنبوة wannan gado da yake nema to gado ne na ilimi da annabta la bil mali ba wai dukiya ba ya kulu rasulu sallallahu alaihi wasallam maza Allah na cewa inna ma'ashir al anbiya la nurathu wa ma taraknahu sadaqatan yace mu jama'a annabawa ba a gadon dukiyar mu duk abinda muka rasu muka bari sadaka ne ga kowa nafal wirasata bin nasab fi haƙƙil anbiya ya kore gado dan nasaba cikin haƙƙin annabawa wa ƙala ya ce al'ulama'u warafatul anbiya malamai su ne magada annabawa asbataha bil iktisab wa nafaha bil intisab ya tabbatar da gado da tsururi abun Allah na Allah ne ba mai shi sai wanda ya dage ya fida wallazina jahadu fina lanahdin wa inna Allah lama al muhsini kowa kake sai ka nemi abun Allah tukun sannan Allah zai baka in an duba duk inda Allah ka cewa na baiwa to sai ya ce in kai kaza to Allah zai ma kaza in kai kaza Allah zai ma kaza shine bahaushe ya ce Allah ya ce tashi in taimake ka tashi in taimake ka wani faha ya kora gadon annabawa bil intisabi da dangantaka ta nasaba kawai ya zakariya ƙala ta'ala fi ijabati dalabihil ibna ya zakariya cikin amsawa Allah addu'a zakariya na bashi da sai ce ya kai zakariya inna nubashshiruka mu mune maka bushara bi gulamin da yaro yadda suka wanda zai gade ka kama sa'alta kamar yadda ka roƙa ismuhu ya haya tsaya maka jiya sunan shi ya haya lam naj'alahu min qablu samiyan ba mu sa wani mai suna irin haka ba ya haya kahin shi kafin annabi ya haya ba a taɓa sunan wani mutum ya haya ba la yujad waladun ismuhu ya haya qabla ya haya haza kafin wannan ya haya babu wani ɗa da an ka samu ko da za a samu mai suna ya haya wala yujad waladun ja ismuhu qabla miladi siwa ya haya kuma ba a samu ɗan da suna ne ya zo ga uba ne ba tun ba a haihe shi ba kaga ko masu tsara sunaye sai ya ce in namiji ne suna ne kaza in mace ce sunanta kaza to kaga ai bai san ko mawa ɗaya ne balle suna ya tabbata kuma da yawa akan zo sai ya aje suna uwar ta ce ba haka za a yi ba ga wanda ta kasu kuma natan za a yi galiban saboda ita ta yi cikin ta wata tara ita ta yi naƙuda kuma ya za ta rene shi har ta yaye shi to ka bar shi da sunan ta kaso yahi in ba yanzu wani abu da ya zo na ci gaba mai ganin rijiya uba ya kalakatar suna ya sayar rago a zana suna da goro da komi sai uwa ta sake suna na zamani sai naka suna ya ɓace kun ba hun sayan rago su mata in da kawai ta saba ji ga talabijin ko ga littafi sunan na ba ta shawa sai kawai ka ji ga sunanka na rago sai a hita batu ne sai a kawo sunan zamani wani bi ba ko sunan kirki ba ne na larabawa ne kawai ake ji to ala kullum dai ba a sanin sunan ɗa sai an haye shi in ba a haya ba tun ba a yi cikin ba Allah ya ce zan baka ɗa namiji na ma dai baka kuma suna ne ya haya ka jira yuhuka ana yi hikaya an nasara zaujata ibrahim alaihi salam kana smuha asara wa asara fi lugati ibrahim la talidu sunanta asara bata wadda bata haihuwa ce asara ko ga wasu daga khasara ai ba ta da daɗi da ma larabci ce mata asara to tun da an ce mata ba ta haihuwa ga lugar su asara fasara sai ta zamo a kiman juya wadda ba ta haihuwa shehu na son ya jawo hankalinmu ga cewa fil asmal ibar akwai tasiri cikin sunaye da kuma niyya Allah na amfani da shi ya tabbatar da abin da dama haka ya nufa amma sai ya zama niyyar ka ce ba ta da kyau ko kuma niyyar ka ad da kyau ko kuma wurin sunan da ka zuwa ga lafazinka shine to da aka ce bata asara sai ta zamo juya falamma arada Allah an yahaba laha waladan da Allah ya yi nuhin ya bata da a jibril sai jibril ya zo kala yace ismuha sarra sunanta mai faranta ciki ba asara ba sarratu mai faranta ciki faƙala ta ce ya ibrahim na ƙasa minismi harfin to in aka ce man saratu to an rage harafi guda cikin sunayena babu alhamza ta farko ƙila la aka ce mata zalika alharfu ya buƙa liwaladin laki wannan harafin da aka cire to za a wanzar da shi ga wani ɗa da za a baki ka nasmuhu hayya faju'ilal ya'u fi yahya aka sa ya farko kuma yahya fasara yahya sumiya yahaya an ce mai yahaya li'annahu haye bihi rahim ummihi saboda mahaifar uwa ta ta rayu saboda shi wasu miya yahaya kuma an ce mai yahaya li'annahu hayya dinu bihi saboda addini ya rayu da shi fasara kuma ya zama na kirki mai addini naka sai ya zama hayatan li'abihi wa ummihi rayuwa ga mahaifi ne da mahaifiya ta na unhwanin haihuwa idan ka kasa ya taimake ka idan babu kai tsaya matsayinka wa na li'abihi wa hayatan liddinil ilahi kuma ya zama rayuwa ga addinin Allah subhanahu wataala sannan waya hayabihi abuhu uba ne zai rayu da shi da an ganshi za a tuna mahaifi ne a ce dan gidan wani ne Allah da ya ji kanshi kuma abin da uban ka yi na kirki za a ci gaba da ganin ana yi za ka aka ce mishi ya haya alwaladu idza kana salihan mubarakan ya haya ismu abihi bihi ba'da mauti abihi idan da ya zamo na kirki mai albarka to sunan uba ne zai rayu albarka shi bayan uban ya rasu kama hayya adam bismi shith jaddar rasul sallallahu alaihi wasallam kame da adamu ya rayu da sunan ɗanshi shisu shisu na adamin shi shisu kakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kama hayya nuhun bismi sam kame da kuma annabi nuhu ya rayu da wanzo sunan samu bayan shi aje samu ibn nuhin wa kadhalika hayya zakariya bismi yahya haka ya zakariya zai rayu ko ya rayu da sunan ɗan shi yahya amma yahya a ummu yahya mahaifiyar shi haya yana ce mata isha bintu faquda ita ko ummu maryam sunan maryam hannatu bintu faquda kaga kakannin su guda kenan fali hadha tajid fi hadith al-isra na kake samu hadith al-isra'i yaqulu ar-rasul manzo na cewa sallallahu alaihi wasallam innahu wajada ibnai al-khalatayn fi as-sama'i ath-thaniya yahya wa isa ya samu ɗayan gwaggwani guda biyu a sama ta biyu su ne haya da isa saboda kakanninsu guda ƙala rabbi an na ya kuna li gulamun wa kana timrati aqiran wa qad balagatu min al-kibari utiya to shi ya roƙa kuma an bashi amma al'adar mutum kuma mamaki da tambaye tambaye ƙala ya ce rabbi ya ubangiji kace za ka ba ni ɗaya haya rabbi ya ubangiji anna ya kuni li gulamu ƙaƙa za a yi in samu yaro in samu ɗa wa kana timrati akiran matata ta zamo juya ba ta haihuwa wa kada balagatu otiyan na kai mafi kai matuƙa min alkibari daga tsuha ni tsoho ban haihuwa matata tsohuwa ba ta haihuwa ga shekaru sun tahi kuma ka ce za mu haihu Allah a za a yi mu haihu ta'ajjaba ya yi mamaki kaifa ya kunu haza yaya wannan zai kasance adatan ga al'ada to amma misayen roƙa ya san wajen ikon Allah ba abin mamaki ba ne to amma wajen al'ada abin mamaki ne ga ma na jin kunya aje na bidan addu'a ma kawai to balantana amma min janibi kudratin lahi amma wajen ikon Allah falaisa fi hadha ajabun ba mamaki cikin tsoho da tsohuwa wanda ba su haihuwa su haihu lianna Allah ya khluqu ma yasha saboda Allah yana halitta abun da ya so ne wa amma min babil adati amma ta wajen al'ada famra'atun aqir mace wadda ba ta haihuwa juya ashir 98 sana ta shekara 98 warajulun da namiji mijinta balaga mai atalin wa ishirin sana ya kai shekara ɗari da ishirin alaƙaulin alwala da minhu ma garibin wa ajib baƙon abu da mai ban mamaki a ce waɗannan tsohin sun haihi ɗa yanzu wali haza ta garaba haza laisa min babi kudratillah walakin min babi al'adati wali haza saboda haka istagaraba ya ga ba kuntaka haza cewa za su haihu laisa min babi kudratillah amma ba ta wajen wai ikon Allah ba a'a walakin min babi al'ada ta wajen al'ada balagatu min al-kibari utiya qala al-mufassir al-mufassir jalaluddin al-mahalli ya ce mi'atan wa ishiri na sana ya kai shekara 120 wa balaga timratu thamanan wa tisina sana mata ta ta kai shekara 98 kaifa najidu waladan kaka za a yi mu samu ɗa ga al'ada ya salo kaifa ya kunu walad yana tambaya waya ɗa zai kasance gare su hal huwa min al-haramain am min zawjatin ukhra am min jariyatin am min hadhihi al-ajuz to ashe kaji tambayar ta wani gehe kuma tambayar da yake shin su tsahiyan ga tugub tugub su za su haihida ko kuwa za a bashi da bashi samu wata mace budurwa ko ko mai kingin kurciya kila ko a ce za a bashi wata mata ne ta haifan mai da ko kuwa awa gade gwaggwade ita za ta haifan mai da bai sani ba an min jariya ko ko za a ba shi damar ya yi koyan gane mai kingin jini a jika an min hadhihi al'ajiz ko ko waggadin tsohuwar gare ta ne za a samu dan shi ya kama mamaki qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqatuka min qablu wa lam taku shay'a qala al-malaku sai mala'ika ya ce al'amru kadhalika eh lamarin haka nan yake da kai da ita dai haka nan Allah zai gyara ku ku haihida Allahu kadhalika Allahu ya khaliqul gulama minkum min al-haramaini min hadha ash-shaykh al-kabir wa min hadhihi al-ajuz al-aqir yukhrij Allah minkum al-walad yace i kadhalika haka nan dai abin zai kasance haka nan Allah zai halicci da da gare ku tsohahi da kai wannan tsohon wanda ya kai matuƙar tsuha da kuma wannan tsohuwar wadda ko haihuwa ba ta yi kaga wurin al'ajuz bai sa mata takuri ba wurin al'aƙir kun ba takuri kamar albi'iru albi'iru ba a sa mata takuri haka na annaru ba a sa mata takuri amma kuma duk mu'annase ne in sun buƙaci kawo sifa sai kasa ta dole yukhrijul lahu Allah zai fitar da alwal damin kuma da gare ku qala rabbuka huwa alayya hayyin malaika ya ce kuma ubangijinka ya ce a faɗa maka halittar da daga tsohi irin ku hayyinun mai sauƙi ne alayya gare ni in ji Allah bi an arudda alayka quwwatul jima ni kai sai in maimma da ƙarhin jima'i in raya maniyinka wa abtuku rahima imratika lil alu sannan in bude mahaifar matarka saboda a saboda maniyi ya laƙe mata inda mahaifa take ya zama an ba da ƙuwar da za ta iya renon maniyi har ya zama da an haife shi to kaga bi adda waya kenan duk kun fa kunni wa qad khalaqatuka min qabl to saboda ya an san zai yi wani ƙaiƙai a zuciya ta Allah ce me kaka mamaki wa kada halakatuka na halicce ka min qablu kahin ka zamu da babu ka daga babu na samar da kai daga babu na samar da matarka to wanda ya samar da abu daga babu to in ya ce zai samar da wani abu daga abun da yake akwai shi ai ba mamaki samawa daga babu ta haiban mamaki wa kada halakatuka ni na halicce ka min qablu kahin haka walam taku shay'an baka zamo komi ba hagga ka yanzu to da haka in mayan ba da ƙarhi na tara da matarka in gyara mahaifarta abu ne mai sauƙi gare ni a ta bil hujjati ala anna Allah tabaraka wa ta'ala hayyunun alaihi hadha ya kawo hujjar cewa wannan al'amari abu ne mai sauƙi ga Allah subhanahu wa ta'ala shine bi qawli wa qad khalaqatuka min qablu wa lam taku shay'a a waje da zatahu Allah ya samar da zatin shi zakariya min al'adami daga babu an ce Allah ɗaya ka samar da abu daga babu amma in ba Allah ba ba bai iya samar da wani abu sai daga wani abu to Allah ne kawai ya samar da abu daga babu da ya samar da shi daga babu wa tsahu sifatan ya ba shi sifa shine wannan halitta da duk abin da take bukata haza as'ab samar da shi daga babu a bashi sifa da rayuwa da komi ya yi wuya min an yurar da alaihi sifatu faƙat bisa ga gashi amma bai da sifa ta kawai ai can da yana da ƙarhin kuma haifar lafiya da take abin da ya lalace to za a mai da su kawai su gyaru zakariya kana adaman laysa bi shay'in da can zakari ya zan babu shi ba na abu ne ba haza dalilu ala annal adama laysa bi shay'in wannan shine dalili cewa babu ba wani abu ne ba da haka yace wallam taku shay'an da babu ka shi babu ai ba wani abu ne ba rashin komi shi babu kamar duhu idan yanzu aka kunna hitila ba a cewa to ku ɗauke duhun a jingine ko ku hidda duhu waje a rashin haske shi a duhu kawai to haka nan shi ne babu babu ne kawai ba wai wani abu ne abbabu a rashin komi shi abbabu za ka ce walam taku shay'an kana laysa bi shay'in da ba komi bane awjadahu Allah Allah ya samar da shi zatan ga zatin jikin shi wa awjad lahu sifatin ya samar mashi da sifofi minha alquwwatu ala aljima' yana daga sifofin da Allah ba shi karfin jima'i wasa labahu hadhihi sifat daga baya sai Allah ya zuwa da waɗanda sifofi gare shi raddu hadhihi sifat bi halatiha aysadu min ijadi dhatin bi sifatiha kamila mai da wannan sifofi ga wannan jikin nashi yadda suke canda ya yi sauƙi gare mu ga misali bisa ga a samar da zatin a samar da sifofin kamilai daga babu ta yakana zakariya haza to zakariya ya tabbatar da ya yi wannan magana da Allah ya mai amma ɗan adam gaugawa gare shi madadin ya ce to Allah na gode wata kat nafsu ila suratil mubashshar bihi sai rai ne ta tsananin shauki da bege zuwa ga gaugawa abin da aka mai bushara da shi cewa to Allah yaushe قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال يتي رب يا أبيجي اجعل لي آية to ka sa mani wata alama wadda zan gane matata ta ɗauki ciki ƙala ya ce ayatuka alaihi ayan matarka ta yi ciki Allah tukalliman nasa ka ga cewa ka kasa magana da mutane shine ai tamna min kalamihim ka halu daga magana da mutane bi khilafi zikirillah sabanin zikirin Allah yana iya zikiri amma bai iya ce mutum komi bai iya magana da mutane amma kuma bai kasa yin zikiri ba to in ga haka to matarka ta ɗauki ciki kenan kuma ka zauna haka thalasa layalin bi ayyamiha kwanuka uku dare da rana sawiyan madaidaita idza asbahata yawman وعجزت عن الكلام مع المخلوق مع المخلوقين ولم تعجز عن ذكر الله فذلك علامة حمل زوجتك ثلاث ليال بأيامها yace idan ka ga wata rana ka tashi ka kasa magana da mutane amma baka kasa zikira Allah ba to wannan shine alamar matarka ta yi ciki ka zauna haka har kwana uku dare da rana bi dalilin salatati ayyamin can haka yace ne kuma yace salasa layalin kaga in ka ɗauko a yamin na wancan da layalin wannan ya zama kenan kwana uku dare da rana taqaddam alladhi taqaddam fi surati ali imran al-layali bi ayyamiha fa abbara maratan bi ayyamin wa maratan bi layali fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa uhi ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya ana nan koran nan ya hito sallah ya iske masallaci ya cika da mamu ana jiran ya zo ya bude ya ba da sallah ya magana ya kasa sai dai ya musu ishara cewa ku rika yin sallah safe da mareci amma kuma bai kasa ya zikiri ba ya ce to abin nema ne ya samu kenan fa kharaja ala qawmi ya fito mutane ne min al mihrabi a masallaci wa kanu yantaziruna suna jira ne liyaftaha lahum dan ya bude musu masallaci liyasullu fi dan su salla a cikin shi bi amrihi da horo ne al'adata ka al'ada in tazaruhu sun jira shi liyaftaha lahum dan ya bude musu da ya zo sai magana tabbuwaya fa asha afauha ashara sai ishara ilayhim gare su an sabbihu sallu ku rika sallah bukuratan safe wa ashiyan da marici hajaza an muka lambatihim ya kasa yi musu magana ashara lahum sai ya musu ishara annahum su yabquna bi zikrillahi tabaraka wa ta'ala su wanzu da zikirin Allah shine ibadar su fa'alimu sai suka sa anna zaujatahu mata ta hamalat ta yi ciki bi haya da annabi haya wa ba da wiladati ba haihuwar shi bisa da taini da shekara biyu bisanar thalisa a shekara ta uku sai ga wahayi Allah na cewa ya yi haya kudul kitaba bi kuwatin ya kai ya haya karki littafin Allah da ƙarfi wato ƙarfin can da an kasa na mu'ujiza ya dawo ga uwar da uban to ya shahe shi ya wanzu shi ma da ƙarfi wahayi sai an shekara arba'in ake iya muƙasati da shi amma shi wannan ƙarhin na ƙudura ta Allah to shi yasa shekara ta uku Allah ba shi wahayi aw hallahu ila yahya Allah ya mai yahya wahayi wa huwa ibnu thalath sini yana dan shekara uku al-anbiya yub'athuna ala ra'si 40 illa yahya dukan annabawa ana aiko su ne a musu wahayi in sun shekara arba'in in ba annabi yahya ba ba athabullahu ala ra'si thalath sinin Allah ya aiko shi cikin shekara ta uku farko shekara ta uku a duniya bi kuwatin ai alquwal ila shine khudhul kitaba bi kuwatin ka rike shi da ƙarfi na Allah wancan da aka maida ikon haihuwa ga uwayenka to ya wanzu gare ka wannan kuwa ilahiya za ta baka dama kai riko da wahayi alquwal ilahiya allati amadda biha zakariya uwa ta ubangiji wadda ya karfi zakariya da ita a wujada yahaya wanda ya samar da yahaya baƙiyar ta wanzu tilkal kuwar ilahiya fi yahaya fa akhadha alkitaba sai ya riko da littafin Allah bi quwwatin ai bi tilkal quwwa da wancan ƙarhi na ubangiji wa huwa ibnu thalathi sinin yana dan shekara uku wa baqiya bi tilkal quwwa kuma yawanzu da wannan ƙarhin na ubangiji rafidan lidduniya wa shahawatiha yana mai kakkaɓe duniya da sha'awar duniya lam yubashir imratan qattu bai taɓa runguman mace ba tun da yake sannan wa ma hamma bi sayyi'atin qattu bai taɓa nuhin yin mugun abu ba tun da ake a hara an ya fa'alaha balle yayi ya mai ni yayi bai taɓa niyyar mugun aiki ba sabon Allah shi ɗan adam an halice shi da rauni walakin al'uwal ilahi sai dai kuwa ta ubangiji wanda yake da gare na ka samar da haya ta wanzu tare da shi fa bage fi tilkal kuwa sai ya wanzu cikin wannan karfi khatabatul hadaratu to shine hadara Allah take magana da shi tace ya ya haya khudhul kitaba bi quwwatin ka riƙe littafin Allah bi quwwatin da wancan karfi na ubangiji subhanahu wataala wa atainahu al-hukma mun baya haya annabta sabiyan yana yaro ai ibna thalath sinira shekara uku wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa hananan kuma muka bashi tausayi shine rahmatan linnasi tausayin mutane mun bashi wannan tausayin min ladunna da gare mu ai min indina wa zakatan da kuma tsalkaka gare shi shine sadakatan alaihim wurin ba su kyauta da taimakonsu da abin da zai kawo tsalkaka gare su ga baki daya wa kana kuma yahaya ya zamo taqiyan mai jin tsoron Allah ruwai an yi ruwai annahu shi lam ya'mal khadi'atan bai taba sabon Allah ba wa lam yahimma biya kun bai taba niyyar sabon Allah ba wabarran bi walidaihi walam yakun jabbaran asiya hakanan wabarran muka sashi zama mai kyautatawa bi walidaihi zuwa ga uwayen shi walam yakun jabbaran bai zamo mai girman kai ba asiyan mai yawan sabon ubangijin shi to asiyan nan mubalaga ce amma dai asiyan da rabbi ko sabon bai yi ko niyya bai yi balle a ce a'a yana yi kaɗan kaɗan da yawa abai a'a asiyan ay asiyan wa salamun alaihi yau mawulida wa yau mai mutu wa yau mai yub'asu hayya wa salamun alaihi amince tabbata ga yahaya yau mawulida ranar da aka haife shi saboda rana ce mai ban tsoro mutum zai shigo duniya da cikin cikina salida hadara Allah subhanahu wataala bai da hijabi to amma yanzu da haihuwa ta an raba shi da ubangiji subhanahu wataala an cire mai da hijabi kukan da yake yi kukan rabuwa da Allah ne subhanahu wataala to sai a dunguna mai nono da ya kuka son amma sai ciki sai a dunguna mai nono ko ruwa to daga nan kuma sai hijabi ya ƙara kauri sai ya zama har nonon ma da ruwa yana so kukan zai a bashi daga nan har ya kai ga iya magana da har ya kai ya samu wasu bukatu na son zuciya da na duniya da na shaidan in Allah bai kiyaye shi ba to shi dai ranar da za a haihuwa ta yi to zai zama cikin aminci wa yau mai ya mutu da kuma ranar da zai mutu don kaga mutuwa hirgita farko kawai sai mutum ya cece ne cikin mala'iku ko mutanen na gehe mutum bai ganin su hidima ya kai ta yi da mala'iku kuma wanda yake bai saba da su ba sannan kuma ya cimma hirgicin da yake bai taɓa tsammanin akwai shi ba wa yau mai ba su hayyan da kuma ran da za a tadda shi da rai shi ma mutum zai tashi cikin hirgici tashin hankali to amma shi yaya don Allah ya amintar da shi a ranar haihuwa da ranar mutuwa da ran tashin kiyama fi hadil ayyamil makhufa allati yara fiha ma lam yarahu qablaha fa huwa aminun cikin waɗannan kwanuka masu ban tsoro wadda mutum zai ga abin da bai taɓa gani ba kahin su to shi haya fa huwa aminun zai zama amintacce al-insanu yawmal milad khatarun alayhi al-insanu mutun yawmul milad ranar haihuwa ta khatarun alayhi khadari ne gare shi wa yawmul maut da ranar mutuwa wa kadhalika kadhalika haka yake wa yawmul qiyamah da tashi kiyama hadhihi al-ayyamu thalatha wa inna kwanuka uku kullu yawmin fiha kowace kowace wace rana a cikin su mahufun alal insan abun tsoro ne ga mutum wai haya alaihi salamun fi hadhil ayyam al-thalasa shi ko ya haya alaihi salamun aminci ya tabbata gare cikin waɗannan kwanuka guda uku balle wanda ba su ba don haka faja a yahaya yahaya sai ya zo duniya rafidan duniya yana mai kakkaɓe duniya ga baki ɗaya mushtagilan bi ibadatillahi tabaraka wa ta'ala yana mai shagaltuwa da ibada Allah tabaraka wa ta'ala mun'azilan 'anil khaliqi mai nisantan mutane yabki ya zama kuma kuka ɗai yake yana kuka lailan wa naharan dare da rana da duk zaka ga annabi haya zaka same shi yana kuka kuma shi kadai bai zama cikin mutane yawmin min al-ayyam wata rana daga kwanuka haɗaba zakariya rabbahu zakariya sai ya magana da ubangijin shi ya ce ya rabbi ya ubangiji da labtu minka waladan na biɗi ka ba ni ɗa liyu nisani don ya ɗebe mani kewa to allah kakan ban ɗa ta amma kuma kuka ya kai bai son matsowa kusa ga mutane ba ruwan shi da komi illa halararka ya allah a ɗaya ta ni waladan kaban ɗakan walakin hadal walad sai dai wannan da lam yunisni bai ɗebe mani kewa ba yahaya ma anasa ne yahaya bai ɗebe mani kewa ba ma jalasa ma'ahu walau marratan wahida yahaya bai taɓa zama da zakariya ba ko da so ɗaya aka tattauna wata magana kala ya ce raji du'a'aka a kai ku a zakariya ka bita ka yi koma ka bita addu'ar da ka yi ai kai kace in baka irin yaya kuma ni baka dalabta waliyan ba ɗa kan biɗa ba ka ɗa'a waliyan waliyi kan biɗa ka manta cewa kai habli min ladunka waliyan ka bani waliyi na daggare ka wal auliya su ko waliyai la yuni suna ahadan ba su ɗebe ma kowa kewa inna ma yashtagiluna bi rabbihim iyaka aikin su shagaltuwa da Allah Ubangijinsu da haka nan kai kan roƙi in baka irin shi kuma ni baka irin shi haka za baki ya haya kai dai haka ya haya yawansu ba ruwan shi da kowa ba ruwan shi da komai na duniya ba ruwan shi da aure haka yake kuma kodo cikin kuka yake wa huwa mu'asirul li Isa kuma zamanin su guda da annabi Isa yahaya ta jalalahul jalal shi yahaya jalala ta Allah ita ta bayyana gare shi fala tarahu illa bakiyan abidan zahidan ba za ka taɓa ganin yahaya ba sai yana da yana cikin kuka kuma yana cikin bauta Allah da kuma gudun duniya bi khilafi Isa sabana annabi Isa shi ko tajallalahul jamal jamala Allah ya tabbayyana ga annabi Isa alaihi salam fala tarahu illa mutabassiman da'iman munbasidan ko da yaushe ba za ka ga annabi Isa ba sai yana murmushi yana nashadi da sakewa ko da yaushe ka gare cikin nashadi yake da sakewa falan malaki da ilaki ya wuya haya da ya haya ya gamu da isa wata rana kulla malaki ya huya haya ko yaushe ya haya ya gamu da shi ya kullo sai ce mishi an ta da'iman ta zahak ka annaka aminu min makarillah ce kai isa kana da ban mamaki sai ta ganin ka kullum koyaushe kana ta dariya kana ta dariya kamar ka amince mu makarullahi wato hukunci na Allah da kuma cewa za a ga abu kamar alkhairi ne amma akwai makarullahi a ciki wato daurin talala ne aka yi maka ya ƙuri lahu isa sai ya sace mishi ka annaka ayisun min rahmatillah kai ko ga kanan kana taima Allah mugun zato kamar ka yanke kauna daga rahama Allah Allah mi zai da maka azaba in kana sakewa ka sake ka sakata ka wala kuma ibna khala ɗayan gwaggwan ne guda biyu wanniyatu shehu ya ce to kuma banda wancan anniyatu niyya tu'athiru da'iman fil ashiya tana tasiri cikin abubuwa da yawa shine hadisi ya ce wa Allah sallil insani illa na'am wa inna ma li kulli imrin ma nawa zakara alquran qur'ani ya ambata zuriyatan ba'daha min ba'd qur'ani yace zuri'a sashen tana samuwa ne daga sashi wato in kana son a haihon maka annabi to auri ɗaya annabi in kana son a haihon maka malami auri ɗayan malami in kana son a haihon maka mai kuɗi a tajiri to auri ɗaya a tajiri in kana son a haihon maka shakiyi auri ɗaya shakiyi Allah ya tsare mu to shi ne shehu ya ce annabawa galiban ɗiyan annabawa ne malamai galiban ɗiyan malamai ne mawadata galiban ɗiyan mawadata ne haka nan marasa arziki galiban ɗiyan marasa arziki ne ya ce illan nadir wa nadiru la yuqasu alai in kaga an saba wannan to nadiri ne shi ko ba a awo da shi shine bahaushe ya ce nono alƙalin ɗa nono alƙalin ɗa duk inda ka yi aure to ɗiyanka irin wannan gidan ne za su hito an ce idan aka haihu maka yaro yana wasa to wanda ya san uban uwar yaron zai faɗa maka da yaron ga ka wasa haka ubanta ya wasa da komi da komi da haka ubanta za ta haihuwa maka cikin gidanka ya ce al'ambiya amnawul ambiya annabawa ɗiyan annabawa ne والعلماء غالبا ابناء العلماء malamai galiban ɗiyan malamai ne walkufaru galiban abna'ul kufar kafirai ma galiban ɗiyan kafirai ne wal muslimuna galiban abna'ul muslimin musulmi galiban ɗiyan musulmi ne wa hadha galiban wannan bisa ga abin da ya fi rinjaya amma akan samu abin da ya saba wannan shine ma'anar zurriyatun ba'dha min ba'din illa iza arada aridun yugayyir hadil ada shehu yace in ka gaba haka ba to a bincika wani abu ne ya shiga wanda ya canza wannan al'ada galiban wani ya to aidan to kuma niyya ita ma to athir tana tasiri sai ya ce mu koma ga magana uwa maryam inna umma maryam mahaifiyar maryam ra'at sadanata baitul maqdis ta ga khadiman baitul maqdisi wa kano sufiya dukansu sufaye ne fi zamanihim a zamaninsu ya shtagilu da bi ibadatillah suna shagaltuwa da ibada Allah wa hidimatil masjid da hidimin masallaci rafidina li ahwalid duniya suna masu kakkaɓe halayen duniya abin da ya burge ta kenan da su fatsalaban min Allahi waladan yakunu minhum sai ta nemi Allah ya ba ta ɗa ta sa cikinsu ya zamo irin su ne ta kaso kaga niyyarta tana son ɗa don mi don a samu ɗan da yake bai buƙatar duniya zai shagaltu da ibada Allah zai masufi unzur ila asalin niyyatiha dubi asalin niyyar ita mahaifiyar maryam faja allaha ibnatan rabbin ne wadatuha unsa ita ɗa ta kaso ta haihuwa don ya zama sufi da musulaci sai ga ta haihe ta mace hiya maryam ta ce ni wadatuha sai to Allah ka dai gani Allah kuma sai ban samu namiji ba mace ka bani amma duk da haka ta ce na ba ka ita ta miƙa ta masallaci haka nan ashe jikin ne na mace amma halittar da ruhin na namiji ne don shi taka bukata lamma ja ta unsa da ta zama mace walakin hiya asalan niyyatuha an takuna min abadatillahi tabaraka wa ta'ala min khadamatil masjid min awliya'illahi alladhina yashtaghiluna bi da'ati ana al-layli wa atrafa an-nahar ta zo mace amma ita uwarta asalin niyyarta ta zamo daga cikin masu bauta Allah tabaraka wa ta'ala su ne ta zamo cikin hadiman masallaci waliyan Allah wanda yake suna shagaltuwa kawai da biyayya ga Allah lokacin dare da lokacin rana ba ruwansu da komi illa Allah suna masallaci to ja'at maryam unsa sai ga maryam ta zo mace walakin unsa kaza karin sai dai mace ce mai kaman maza hatta zukirat ma'ar rijal hagga ana ambaton mazaizai annabawa an ka saka maryamu a ciki saboda kaman maza take wa wasifa bi sifatir rijal kuma sai Allah sifanta ta da sifofi irin na maza wa zukira fil qur'an kuma sai ga ta cikin qur'ani an ambace ta muna ta karatunta wa laysa fil qur'ani dhikru imra'atin siwa cikin qur'ani kaf babu inda an ka ambaci wata mace in ba maryam ba ta samu haka duka bi asali niyyati ummiha da asalin niyyar uwarta cewa namiji ta kaso ta samu waliyin Allah salihi mai gudun duniya wahalatu maryam hillati ba ta zakariya li talabi haya halin maryam na maza maza da ibada da zabuwa da zamanta jikin ne kawai na mata amma zuciyar maza ce zababbi ga Allah to wannan halin ai shi yasa zakariya ya gabari ya roƙi Allah a bashi ya haya to shi kaga sanda ya bidi a bashi ya haya wa burge shi maryamu da haka sai an kahe ya haya jikin na maza amma ruhin na mata da haka bai taɓa aure ba faja ya haya ala halati maryam sai ya haya zo kan halin maryam la'anna zakariya domin zakariya lamara salaha maryam da ya ga kyautato halin maryam wa ahwaliha wa ahwalaha ya ga halayenta wanke a halin ibadati da yankota zuwa ga ibada dalaba walada sai ya bidida maryam ita maryam ma'anaha al'abida shi a ma'anar maryam mai bauta Allah ma ashadda hamakata man ja'alwa ila shehu yace wai kai mamakin tsananin wautar wanda yace maryamu Allah shi ga sunan ma maryam baiwa a sunanta to ka ce baiwa kuma ka ce bata Allah to baiwa wace tunna sunan ma Maryam baiwa kuma ka ce mata Allah sai ka bido to baiwa wace yace ma ashadda hamakatan man ja'alu ilahan ma'ana Maryam ma'ana Maryam al'abida fa kaifa ta'budu nafsa to kaka za ta bauta makanta in ita Allah ce waja yahya mushakilan li Maryam sai ya yazo yana kama da Maryam ala kulli halin haƙƙan annahu rajul ala kulli halin da gaskiya namiji ne walakin ma tazawwaja qat amma bai taba aure ba dan bai da sha'awa kama anna maryam ma masaha rajul kama yadda yake maryam ba ta da sha'awa namiji bai taba taba ta ba yahaya aisha muddatan zaman sayyidan hasuran yahaya ya rayu tsawon zamani yana shugaba kuma bai taba sha'awa mace balle ya aure waja isa isa ya zo shi da isa zo shi ko nafaha jibril fi maryam jibril ne ya busa cikin maryam ba da ba ta shakkala basharin bayan ya yi kama da mutane lau ta shakkala malakan laja isa ruhaniyar da jibril ya bayyana da sura ta mala'iku to sai isa ya zamo ruhani shi ma bai da jikin da za a gani fakat laisa basharan ba zai zama mutum ba walakin lamma kana aslun nafhi min jibril sarat ahwalu isa kathiran ma tuhaki ahwal malaika amma tunna asalin busan nan da an kai ta isa daga mala'ika ne to halaye ne mafi yawa halayen mala'iku ne ba ka magani ƙarshe hatta raja ila sama malam mala'ika ai ɗauke shi an kai koma sama ya haya hayatul mala'iki tasihun niyya shehu ya ce in hannun kawo wannan don in bayyana muku muhimmancin kyakkyawan niyya a zuciya ci ingantar da niyya labudda minhu ba makawa dole ka kyautata niyyarka anniyatu bi haqqiwamul ashiya kullan qawamul ashiya tsayawa al'amura da daidaito su suna cikin niyya ga baki dai alhamdulillah muna maraba da zuwan da executive secretary na ma'aikatar jin daɗin almajirai da kula da ƙungiyoyin addinin musulunci alhaji sani baradan jangebe alhamdulillahi ya zo ga almajirai ne cinjim muna wata zuwa ne ya zama wata bushara ga almajirai don su ƙara jin daɗi suna da godiya abincin yin da can ga abincin almajirai kuma yanzu ga abincin masallacin juma'a na almajirai da masallata da haka muna godiya es allah saka da alkhairi allah saka mai girma gwamna mutawalle da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sauke wani abin da ya sananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya don lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أقلك ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين